hadisi wanda yake gariri da wanda yake azizi da wanda yake mashhuri da wanda yake mustafiri da wanda yake mutawatiri wasu ma'azizi da tawatirin al'awwalu wanda ake kira gare hadisi da ake kira gare al-mudlam shine hadisi wanda yake mudlaki fada wato wanda yake mudlaki a gaba daya wai ke faridi mudlaki wanda yake faridi wato faridi mudlaki to shi ake kira gare shine wanda ya zama ba wanda ya ruwaito shi sai mutum daya wanda irinsa akan samu hadisai yawa haka wani a martaba ɗaya biyu ina misali kamar hadisin abdullahi bin dinarin daga abdullahi bin umara daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa alwala'u rukumatun kalukumatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu alwala'u rukumatun kalukumatin nasabi la yi ba wa la yi habu wannan hadisi ne kiri saboda ba wanda ya ruwaito shi sai abdullahi bin dinar shi kuma shi kadai ya ruwaito daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi kadai ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan hadisi ne wanda yake fardi mutlaki shi yasa ya zamo garibi yanda can شرب لا تقول يوشي فتاة سؤال غامض ومنه فرد مطلق عجيب يرى تفرد لدى أصل السند كالنهي عن بيع الولاء إن فرد ابن دينار عن ابن عمر وقد يكون مستمرا تترى wani lokacin kuma ta yi ya zamo ma garabar ta dore ta zamo ta kai matsayi uku ko hudu na hau hadisi inna mal'abaru kama hadisin inna mal'abaru bin niyyar to wannan hadisin bayan sai da na umar wanda shi kadai ne ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ruwaya ingantacciya to bayan sa matsayi uku ma na ƙasa duk gari ne saboda shi din nan ba wanda ya ruwaito daga gare sai alkamatu ba wanda ya ruwaito hadisin nan daga sai da na umar sai alkamatu alkamatu ba wanda ya ruwaito hadisin daga gare shi sai Muhammad ibn Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim ba wanda ya ruwaito hadisin daga gare shi sai ya hayy ibn Sa'id al-Ansari malamin su Imamu Malik su Imamu Abu Hanifa daga Ahmad al-Ansari ne hadisin ya yaɗu ya zamo an samu wajen mutum ɗari ciki akwai manyan malamai gaggan malamai duk sun karɓi hadisin wajen shi ya haya bin sa'id al-ansari to shi yasa wa kare kun mustamiran ta tumiyi ta tara na hawa hadisi inna mal a'malu aw umarin salatatu dalu to wanda hadisin ko da yake ya zo ta hanya biyu kawai to karki sunan aziz gare shi hadisin da yake ya zo ta fuska biyu kawai to sai a ce aziz ne kamar layu min ulkum wanda yake da anas da abu huraira sun ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma anas mutum biyu sun ruwaito hadisin da ta gare shi an anasin adin da ila yuminu ahadukum hatta wa anhu ibnu abdul aziz ma'akatadati shi anas da abdulaziz da katadatu sun waito hadisin daga gare shi shi kuma wato katadatu sai zama shubatu da sahidu waito hadisin daga gare shi shi kuma abdulaziz ya zama wato ismail da abdulwaris sun waito hadisin daga gare shi to ya zama dai biyu daga wannan shi ma kuma da shi da wani daga wannan haka shi ma da shi da wani daga wannan don wannan shi ake kira hadisi asiri hadisi wanda yake asiri malamai suka ce akwai bayani biyu ko akwai mafita biyu game da ambatansa asiri ta yi dai ko da cewa min azza bi ma'ana kauya ya yi ƙarfi saboda cewa ba wai ta fuska ɗaya ba ne yanzu balle a ce zai zamo garibi ya fi ƙarfin nan ko kuma ya zamo daga azza ne bi ma'ana sa kuma wujudu samuwarsa da wuya samun irinsa yana da wuya shi yasa ta yi daga azza ne bi ma'ana ƙauya ta yi kuma daga azza ne bi ma'ana ya tsubo wujudu samuwarsa tana da wuya to hadisin da yake mutum uku sun ruwaito shi shi ake kira hadisi mashhuri hadisi mashhuri ko shine hadisin da wanda suka rubuta sun kai uku ko sama da uku shi yasa malamai suke cewa bai bai ko da hadisi hadisi azizi ya hada da wanda mutum biyu ya ruwaito ko mutum uku to ake maganar mutum uku kamata a yi ya dauke ta mutum biyu kawai idan ya kai ruwar mutum uku ya zamo a mashhuri ya sa maimakon yadda shi ya ce mashhuwa azizu marwis naini aw salasa azizu marwis naini aw salasa malamai suka ce da kamata ya ce azizu marwis naini ya bakasa azizu marwis naini ya bakasa mashhuru marwis ko ba salasa to shi ma wato ya gyara ce wato wanda mutum uku suka ruwaito ya zama mashhuri to ra'ahu qawm wasu malaman suna ganin cewa shi mashhuri da shi da mustafi duk ɗaya ne cewa da mashhuri da mustafi duk ɗaya ne amma wal asahu zancen da yafi inganci shine cewa akwai umumi da hususi tsakanin su duk wani hadisi mustafiri to mashhuri amma ba dukkan hadisi mashhuri ne yake mustafiri ba shi yasa sifar istifarar kamar ta fi usuli ta yi a samu sifar shuhurar amma ba a samu sifar shi istifarar to cewa shi mustafiri wanda sharwaito shi sun haura haka ma sai bai kai matsayin a ce mutawatiri ba sun haura wanda suka ruwaito mashhuri wanda suka ruwaito mustafiri sun kewa fiye da wanda suka ruwaito mashhuri amma dai bai ce a ce ya zama mutawatiri ba kowanne daga cikin nau'o'in hadisin nan guda da shi wanda yake garibi da wanda yake azizi da wanda yake mashhuri to kowanne a cikinsu yana rabuwa zuwa gida uku daga wanda yake ya alamtu da inganci ko ya alamta rauni ko kuma ya alamta da ake kyakkyawa ne ehin akwai hadisi mashuri ingatacce ina misali kamar hadisin wato wato zuliyadaini hadisin zuliyadaini na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama daga raka'a biyu a sallar azhar ko sallar asar don hadisi mashuri ne kuma ingantacce ne aka samu kuma mashuri wanda yake kyakkyawa ina misali kamar hadisin cewa dalabul ilimi fariratu ala kulli muslimin to wannan hadisi mashuri ne kwarai amma bai kai matsayin a ce ingantacce ba ne sai dai a ce kyakkyawa shi ma sanin ligairi saboda ya zo ta hanyoyi da yawa amma ba wata hanya wadda ta samu kubuta a ce gaba ɗaya ba ta da magana ta hanyoyin da ya zo kowace aka sai a ga akwai magana to amma in aka haɗa zai iya tashi ya zamo hadisin hasanun ligairi misalin hadisi kuma wanda yake mashhuri amma kuma ga shirin rauna kamar hadisin al-uznani min ar-ra's kunnuwa tafiyar su ɗaya da kat a wajen wanke ko shafa cewa inda aka ce lalle a shafi kai kenan a ce sai an shafi kunnuwa wannan hadisi mashuri ne kwarai amma kuma ra'ifi ne amma yana da rauni kuma akan samu azizin wanda yake ingantaccen kamar wannan hadisin na la yuminu akan samu azizi wanda yake kyakkyawa akan samu azizi wanda yake rarrauna haka na akan samu garibi wanda yake ingantacce akan samu garibi wanda yake kyakkyawa akan samu garibi wanda yake rarrauna wanda wanda yake son sanin wannan game da garibi ma sai ya koma ga turmuzi dan namiji ya karuwa to hadisi ya ce haza hadisun sahih garibu la na alifu illa min hazal wajhi kaga zama sahihi ne gashi garibi ko ce هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذا حديث ضعيف غريب hadisi ne rarrauna gashi kuma garibi to tirmidhi gwani ne a wajen tsayawa bayanin irin wannan to sai dai fa galibi hadisin da yake galibi ba da yake kaiwa ba hadisi wanda yake galibi ba ba yake kaiwa ba ya fi zamuwa rarrauna shi wanda yake faridin nan an raba shi gida wato haka sai a ce zai karɓi rabuwa gida uku akwai garibi matanan da sanada akwai garibi matanan fakat la sanada akwai garibi sanadan fakat la matanan to amma ɗayan nau'in da uku sai zama ba ta suke sabuwa ba ko ba za ta yi ba a ce ya samu ba shi ne ce wata simar fardu an raba hadisi wanda yake fardi ila garibi zuwa wanda yake garibi a mataninsa da sanadi gashi garibi ne a mataninsa ba a san matanin ta wata hanya ba gashi sanadin kansa garibi ne ba da fai ake ganin sanadi ya zo haka ko a ce wane ya karba daga wane ba yadda ya zo a wannan sanadin akwai kuma wanda yake garibi a sanadi kawai amma matanin mashuri ne kusan wannan ya fi yawan zuwa ma duk wani hadisi wanda yake ingantacce ko mashhuri to za ka samu ya zo ta wata hanya wanda yake sanadin a garibi ne gaba da misali hadisin al'amal bin biyati kaga gashi mu ya hadisi ne ingantacce tabbatacce eh ko da yake garibi ne ko da ta inda yake ya inganta to amma akwai inda yake ma ya zo gariban pa wato a sanadin kansa sanadin ya zamo ba kasafai za ka ga cewa da wannan sanadin ba sai wannan sanadin da aka faɗa da baya ko da yake an ce garibi ne wato dangane da zuwan hadisin amma ba shi a kansa sanadin yake gari ba ba shi a kansa sanadin yake garibi ba an gane akwai inda sanadi yaka zamo shi a kansa garibi ne kamar a ce wayewa na daga wani ba mu ganta ba sai a waje kaza kawai sai a waje kaza ne kawai muka ga cewa wane ya ruwa daga wane amma ba mu taɓa ganin an inda wani hadisi gaba ɗaya ya zo da cewa wane ya yi ruwa daga wane ba sai a wannan kawai ta ga zama ya zo da wata garaba wanda yake a sanadin kawai wanda wannan a sanadin ne kawai to da wuya ka ga hadisi wanda za a ce matanin saribi ne amma sanadin ba garibi ba da wuya a ce kaga hadisi da za a ce mataninsa garibi ne amma sanadin ba garibi ba tunda me zai jawo shi kansa matanin ya zama garibi ai garabar shi sanadin ba kamar shi zuzi ba ne ana samun hadisi zamo matanin shirzi ne amma kuma sanadin ba shirzi ba ne amma garaba ita ba a samun da wuya ta samu hadisi an ce a sanadin matanin garibi ne amma sanadin ba garibi ba ne sanadin ba garibi ba ne to wannan ba za ka same shi ba to hakan saki mashuri ga hadisin da yake ya yi shuhura a cikin mutane ba tare da sharuɗan nan da aka ambata a baya ba ba tare da isna da cewa wanda suka rawaito shi sun kai uku ba ba tare da duba da haka ba a'a a can hadisi kawai mashuri ne ko dai a wajen mutane gaba daya a ce dukkan musulmi hadisin nan ya yi shuhura a wajen kamar misali hadisin al-muslimu man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu wannan hadisi mashuri ne tsakanin gaba ɗayan jama'ar musulmi ta yi kuma ya zamo shuhurar tasa ga malaman hadisi ne kawai wato a wannan hadisi ne yake mashuri kamar hadisin cewa manzo Allah ya yi alkanutu wata guda yana addu'a ga wasu kabilu akan wasu kabilu na larabawa da suka kashe wasu cikin sahabbansa don hadisi mashuri ne kwarai wajen malaman hadisi haka sama hadisi mashuri wajen malaman fikihu kama hadisin abgarul halali ilallahi ad-dalabu hadisi ne mashuri kwarai wajen malaman fikihu haka sama hadisi mashuri wajen malaman usulu usulul fikihi كما حديث cewa وفي عن أمة الخطأ والنسيان وما افتكره عليه don hadisi mashuri ne wajen malaman usul to haka kuma a kan irin wanne malamai da yawa suka yi littattafai misali kamar su sahawi sahawi ya yi littafi a kan irin wannan hadisai mashurai kamar irin su dai bai mai tamizul tayyibi min al-hadis fi matahara bainan nas min al-hadis تمييز الطيب من الحديث akan sani akwai dai littattafai da yawa irin a wannan babu hadisan da suke mashuhuran wanda su da yawa hadisi zai zamo ya yi shuhura a duk da shuhurar ta sai zamo bai kai ba rarrauna ne inda sun can shi wa Abdullahi dan Fodo yake faɗa a misbahun rawi amma tilafu ummati farahama jumilatul qulubu summa niyyat mu'minin khairun wa man murika la fa kulluha rajifatun lin naqala kaga wannan hadisai ne duk mashurai amma kuma suna da rauni a wajen malaman hadisi ba ɗaya wanda yake a cikin su ya kai akwai aka zama mashuri irin wannan amma zama mahuri shine kamar wanda ya kawo hadisu yau musulmi kuma man arab ai nafsahu fa ba'ilul liman arab hadisu yau musulmi wa man arab hadisin da ya zo cewa yau musulmi yau na harikun irin ranar da kuka tashi da azumi a wannan ranar ne a wannan shekarar za ku tashi da sallar layya to hadi ne mashuri amma kuma mawru'i ne mawru'i ne ma mamar yadda hadisin gaba ɗaya bai da asali bai da asali gaba ɗaya haka nan hadisin man rafa nafsahu a rafa rabbahu shi ma ta fuskar isnadi hadisi ne mawru'i ko da yake malamai suka ce ma'anar tabbatacciya ce amma dai a matsayin hadisi mawru'i ne Está cara de